وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أصحاب المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركة مديو شكين درسي لمكي قدادر ونا مناهج الإتقان جزء نفركو للتاسي مولانا الشيخ الشريف إبراهيم صالح رضي الله تعالى عنه wanda muke gudanar da darasinsa a nan zawiyansa da ke shufari jihar Yobe. A mun gudanar da darussa kamar guda hudu wannan shine na biyar. Mun karanta ɓangarori abin da ya shafi me ake nufi da al'islam, me ake nufi da al'iman, me ake nufi da al'ihsan. Mun karanta wato taradufat nasu menene wani bambancin addini da al'illa da sauransu da kuma mahimmancin samun aboki da zaka abota a cikin addini wanda zaka samu tabbatuwar waɗannan abubuwa guda uku to darasinmu na yau zai tashi a albabu sani babi na biyu yana magana fi sa'ati da arati a'malil qulub wato shi wannan babi kamar shine wato jigo na waɗancan babukan na baya don mun karanta al-ihsan wanda shine ikhlasi to wanda niyya kuma shi ke daukan dukkan wani abu wato zai dauki al-islam zai dauki al-iman zai dauki al-ihsan to anan maulana radiyallahu ta'ala anhu ya kulla wannan babi ya nuna yalwa ta wato da'iran ayyuka na zukata shi kowanne aiki wato girman gaban da yisa girman wato aikin to zuciya ita ce santa na jiki duka, da aikin da ya fita a zuciya babu kamar shi, inda za ka gani ayyuka na mutane suke sha bamban, za ka ga ayyuka a ƙarfin imanin mutum da ƙarfin ikhlasinsa shine karɓon aikinsa kuma shine ladan wato girman ladansa. Za ka san wasu daga cikin bayan Allah idan suka yi aiki, wannan shi aiki guda ɗaya sai ka ga aikin ɗaya ne amma ladan kuma ba ɗaya bane kamar malamai suna buga misali da irin imanin sayyid na abubakar kaga bayan da za a yi mutum ya yi aiki a ce sayyid na abubakar ya aiki aikin ya zama ɗaya ko da aikin ɗaya ne amma ladan ba ɗaya bane saboda ƙarfin imaninsa aka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce musu kuntum khayra umma babu wanda zai yi aiki kuma su yi aiki ya zama iri ɗaya saboda ƙarfin imaninsu daban ne to ƙarfin imaninka wato ƙarfin aikinka kuma shi ne girman lada wanda za ka ga zuciya ita a cikin sakan ɗaya tana iya harbawa yadda ya wuce tunani to haka aikin zuciya yake menene aikin zuciya ɗin ibada abin da ya shafi misali tawakkali da tsoro alkhawf da su arraja الصدق الطمانينة التوكل da الصدق da sauran babuka dai wanda dukkan ayyuka sun dogara da zuciya ko kuma misali ka ɗauka imanin shi kansa ai aiki ne na zuciya ko kuma ka ɗauki babu ihsan ɗin shi kansa ba ikhlasi ba kaga aiki na zuciya da haka girman aikin da zuciya za ta yi ya wuce duk wani gaba shi ne zai zama ladan shi daban wanda suka samu bautan Allah a martaba ta zuciya to daban suke da wanda suke bauta a martabatun nafsi misali za ka ga sairul kalbi da ake faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu zikri az-zikrul khafif zikri mafi fifici shine zikri boyayye shine wanda zuciya take yi duk wanda ya kai martaban bauta wa Allah a zuciyarsa to wannan martaba babu kamar ita wanda ko da addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam shi mutum yi addu'a a boye da wanda ya addu'a a bayyane to wannan ta boye ta fi addu'a ta bayyane so sabai to duk wani aiki wanda zuciya take aikata shi haka yake zaka ga ladan sa din yana rubanyawa yanda ya wuce tunani to shine wannan babu yake magana akai shi sa'ati دائرة أعمال القلوب wato yalwar da'ira ta ayyukan zukata suna da lada da yawa kuma su ayyuka ne da yawa Maulana radiyallahu ta'ala anhu ce inna ahla inna ahla Allah daqqaqu fi niyyat wato sufaye sun zurfafa cikin niyya bi ma'ana wato kula da niyya a cikin ibadan da suke yi ya tabbata sufi idan ya zo zai ɗaga hannunsa ko kafarsa sai ya ji cewa ya ji wannan abin ba dan Allah zai wato ba zai motsar da wannan hannun ba idan ku ya ji rashin motsar da hannun shi ne ya zama ba dan Allah ba to sai ya motsar da shi Imam Al-Ghazali yana cewa duk mutumin da ka haɗu da shi kace masa ina kwana ina wuni ya yara alhali a zuciyanka ba tabbas kana tambaya akan wannan abu ba wai kayi ƙarya ka duba irin wannan zurfafawa akan bincike a niyya duk da al'ada din ta gudana akan gaisuwa haka yake gudana sai Imam Al-Ghazali ya faɗi wannan a cikin Ihya Ulumuddin kaga yanda suke zurfafawa akan niyya hatta wasalu biha ila a'la darajati har suka isa da niyya zuwa mafi daukakar darajoji wa adraku ta'siraha al-baligha fil amali fi al-zahir wal-batin kuma suka riski ai suka fahimci tasirin niyya tasiri da ya kai makura a aiki na zahiri da baɗini duka niyya tana da tasiri shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace duk abin da mutum ya niyya to sai ya zama ko kuma sai ya samu wannan abu yace ka duba annabi Musa da yana neman shiriyar Allah ya je wajen wajen wuta ne amma shi ya ce la'alli ajidu alan nari huda da ya je wuta me ya samu kaga shi ne ya samu dan haka innamal a'malu binniyati dukkan wasu ayyuka suna dogaro da niyya bi ma'ana abin da kai niyyan nan zaka same shi idan ka ce yanzu kana son ka zama likita to zaka ga zaka zama likita in ka ce kana son ka zama malami zaka zama malami in ka ce kana son ka zama pilot za ka zama pilot duk wani abin da kai niyyar zama to sai ka zama shi ma dama wannan abin bai zama mustahili ba to shine wa adraku ta'sira al-baligha fil amali fi zahir wal batin ذلك لأن لأن العمل كله مناطه النية. yace dan shi aiki dukkaninsa maratayarsa shine zuciya. ويمكن أن تكون النية في كثير من الأحوال أبلغ من جميع الأعمال التي يقوم بها الإنسان مولانا إتنية زي ما يو تكسن شيء إتتي مسي في شيء أدكتني واتو أيوكا دمتم زي يسو أكون هاليكما saboda niyya ita ne take fitowa daga zuciya sai gaɓai su yi active amma dan gaba misali in bai in ya motsa in zuciya bata motsa kaga ba zai yi ba shi yasa da Ammar ibn Yasir an azabtar da shi an ce ya bar musulunci ya bar musulunci kaga zuciyarsa ita bata yadda ba dan haka an dogara da wannan aikin amma ga harshen sa abin da ya fara illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman to da niyya da soyayya wannan babu kamar su anniyatu da al-mahabba shek min zai magana akan su waɗannan babu kamar su ayyuka dukka ayyukan zuciya babu kamar su bayan nan kuma a ayyukan gabbai kaga sun dogara da ayyukan zuciya ne shi yasa zaka ga soyayya tana haifan abin da kowanne aiki ba zai haifa ba haka ita ma niyya sai kaga mutum yana zaune wai sunansa kafir gashi mutum yana zaune menene abin da yake zuciyarsa ne kafirci shi kawai bai yarda da Allah ba sai kaga idan wani aikin alheri ya tashi wannan musulmi yayi wannan shi ma yayi amma abin da yake zuciyarsu ya bambanta su innamal mushrikuna najasum Allah ya ce su mushrikai aqidun su wannan kafircin najasa ne to kaga abin da yake zuciyan shine ake nufi sai kaga wannan kuma yayi aiki an bashi lada a nan duniya an bashi lada a lahira saboda zuciyarsa akwai wani abu sunansa musulunci to dukkan wasu ayyuka din zaka ga suna tafiya a irin waɗannan yanayi ne wa sha'anun niyyati ka sha'anil mahabbati ita lamarin niyya yace tamkar lamarin soyayya ne yanda soyayya take haifan komai ka duba da dare annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya ce ta samar da shi ka duba soyayya yanda take riskar da mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah ko to saboda haka abin da zai riskar da kai da annabi sallallahu alaihi wasallam aiki ai babu shi mala amma dalilin soyayyarsa kaga almar'u ma man ahabba yawmal qiyamati ko almar'u ma man ahabba fi dunya wal akhirah duka ɗaya saboda yanzu abin da ya shafi dan wanka musulmi yana America kai kana nan sai ka ga ka ji zafi tamkar kana tare da shi to wannan yanda zuciyarka ta harbu ba haka Allah zai hada ku dan kiyama wa sha'anul niyyati ka sha'anil mahabbati wa sha'anil himmati kuma haka nan sha'anin himmama wato abinda mutum ya himmatu a kansa zai same shi. Eh, wal qalbi da kuma sha'anin zuciya wal imani da kuma imani fil ihtiwa'i a wato wajen tara alal kasir min al mu'tayat. Wato tara yawa daga cikin bayanai sun kunshi abubuwa da yawa. Wal farqu baina hadhihi al umuri wal khayal al aqli bambancin waɗannan abubuwa da Maulana ya ambata su yace da kuma tunanin zuciya a hankali wa annal khayala qad yatahaqqaq shi tunanin hankali shine gizo yakan iya tabbata wa kan la yatahaqqaq kuma yakan iya ba tabbata ba bi khilafi hadhihi al-ashya sabanin waɗannan abubuwa shine soyayya da himma madaukakiya da zuciya da imani fa innaha mutahaqqiqatun su tabbatattun abubuwa ne bi muta'alliqiha da abinda suka rataya da shi fi waqi'il wujudi a wato halin samuwa ko rayuwa wa fil hali idza sadaqat kuma a cikin hali idan sun gaskata wa min huna daga nan ne maulana yace yastati'u al-arifu al-kamilu al-ma'rifati yace anan ne masanin Allah wanda yake da cikakken sanin Allah an ya'budu Allah fi lahzatin bi qadri ibadati al-awalim kulliha zai iya bautawa Allah a cikin ƙiftawar ido da gwargwadon ibadar dukkanin halittu. Kamar Ibn Faris ya ce, wa aslu ulumal alami na bilafwati, yana karanta ilmummukan dukkanin talikai cikin lafazi ɗaya. Wa ajlu alayyal alami na bilafwati, kuma ina kallon dukkanin talikai ko kuma dukkan awalimu cikin ƙiftawar ido. Inda za ka fahimci wannan yanzu idan aka ce maka ya ne ne guri kaza yake cikin iftar ido ka duk za ta hata ko ko to a lokacin da ka kai bautawa Allah irin wannan alam din to haka kuma ibada take yanda tunanin nan yake akwai wanda yake bautawa Allah a cikin alamu annafsi akwai wanda yake bautawa Allah a cikin alamu alqalbi akwai wanda yake bautawa Allah a cikin alamu ar-ruhi akwai wanda yake bautawa Allah a cikin alamul akli akwai wanda yake bautawa Allah a cikin alamul sirri akwai wanda yake bautawa Allah a gaba da wannan to duk girman martaban da ka kai to yanayin harbawan ibadanka shi yasa zaka ga wani yakan iya sauke Qur'ani a cikin iftawar ido misali annabi Dawud za a ɗaura masa sirjin doki kafin ya hau wannan dokin zai sauke zabura duka. An fahimta A cikin iftawar ido, mala'ika zai iya zuwa saman bakwai da ƙasan bakwai ya dawo saboda shi ruhani ne. A duk lokacin da ka samu ruhinka wannan ya yi rinjaye a jikinka ɗin haka za ka koma kai Wannan tasarrufi ɗin haka zai zama. Wanda ɗan adam ɗin an ce yana wuce wannan guri, tunda ka ga ruhu ai sirru yana gaba da shi ko innal ladina amanu wa salihati ulaikum khairul bariyati saboda haka suna iya wuce wannan guri a cikin iftawar ido sai kaga mutum Allah ya bashi khatwa zai iya zagaye dukkan duniyar nan a cikin iftar ido dan kai kake ganin duniyar nan babba ce ko lahira babba ce kamar yadda in gado bi kiyashiya zaka gan shi dan karami ko to haka idan mala'ikan mutuwa ya kalle ka kai ma yake gani an gane ai haka idan mala'ika ya kalli misali dukkan duniyar nan duk girmanta yana iya ɗaukanta a fiffike guda ɗaya ba wai wannan janah ɗin ba a a wannan rish nashi guda ɗaya zai iya juyar da duniyar nan aliya safila haya bugata to kaga shi a martaban da Allah ya ajiye shi to saboda haka a cikin ƙiftawar ido za ka ga mutum Allah ya sa yana iya karanta abin da ya wuce tunaninka kamar yadda wani zai sauke Qur'ani a cikin lokaci kankani wani zai yi sati yana sauka wani zai kwana uku yana sauka wani zai yi kwana ɗaya wani zai yi awa ɗaya wani kasa da haka kamar yanzu wanda ya saba zikiri na ga wani kafin ya adadi ɗaya wani ya iya yin goma saboda haka a cikin wannan mutum idan ya kai aiki da niyyarsa, to zai iya bautan Allah na dukkan halittu a cikin iftawar ido. Inda za ka fahimci haka a, kusantarwa na zahiri. تنزل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إذا كاي بوتا أشكل ليلة القدر ka yi bautan Allah a cikin shekara tamanin ne. To, saboda haka ka ji an ɗayyo, an naɗe maka wannan ibada a cikin dare guda ɗaya. To, akwai wanda kuma rayuwar saɗin duka tamkar lailatul qadr yake tafiya, yadda yake harbawa. Da shi ne za ka ga wato martabobin bayan Allah suke fin juna. wani za a ce maka a rayuwarsa ya yi salati kamar tiriliyon ɗaya suka ce ta zai yi. Eh? Idan yanzu aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya ƙiyamun laili da kamar da kamar saukan Qur'ani goma sha takwas a cikin dare idan ka haɗa wannan karatukan da yake da tasbihin da yake yana daidai da saukan Qur'ani goma sha takwas ne, to idan a rana ma kuma haka yake, za ka samu sauka talatin da shida ko? Talatin da shida zai kama ko? To shi ne zai baka wannan, kaga wannan abun in a hankali ne ba zai karba ba. Shi Ibrahim ya ce, lam yadkuri al-haqqa ghayruhu madad dahari wal ayyami khayri man nursila ba a taɓa wanda ya bauta wa Allah kamar annabi a nan duniya da kuma tun da ya halicci ruhinsa ɗin. Yanayin yawan ibadan da yawa Allah to babu halittar da taɓawa Allah irin wannan bauta a nan duniya, kana yadkurullah ala kulli ahyani. Kaifa sarqa ruqiyya kal anbiya'u ya sama amma tawala tasaba'u lam yusawuka fi ulaka wa qad hala sanan minka dunahum sana'u. To a martaban da kake ciki girman martaban ibadanka. to wannan shine Maulana radiyallahu anhu yace ومن هنا يستطيع العارف الكامل المعرفة أن يعبد الله في لحظة بقدر عبادة الأوالم كلها أكوي ذكري كمان ده يكي ده طيو شي كنسا ذا أنتي مكا ذكر دكا مليوي أشكل لفظي قد أدى وانا شي مبابي صدبا فالولي مهما كان صغيرا في مراتب الولاية مولانا يشي ولي koya ya kasance karami a martabobin walita idan manna Allahu alaihi bil fathil kabil idan Allah ya masa baiwa da fatahi cikakke allazi ta'anihi hadhihi qa'ifatu wanda wannan jama'a ta sufaya suke nufi al fathu al kamilu la takunu niyyatuhu illa mustaghriqatan lil hadd yace niyyarsa ba za ta kasance sai ta dirmiyar da iyaka niyyarsa ta fi ƙarfin a ce zai yi ibada adadi kaza. To yanda niyyar nan take tafiya kuma haka ibada ma take tafiya ta ji. Mustaghriqatan lil addi lil haddi wal adadi. Ta dirmiyar da ma adadi ba zai yi niyyarsa zamanto zai bauta wa Allah adadi kaza kaza ba kawai niyyarsa ta fi ƙarfin adadin Allah. To haka ibadan kuma take tafiya. Ta ji fa? Eh. Wannan magana in ba wajensu ba za a ji ta ko'ina ba. muhifatan bizamani wal makani wato niyyar kuma ta zagaye dukkan zamani da dukkan wani guri akwai wanda zai iya yin ibada ibadar sai ta zama tun daga Allah ya halicci zamani har zamani ya ƙarshe ya ƙare wannan ibadar da ya ta haɗe su kuma haka zai samu lada an gane mustaghriqatan lil haddi wal adadi ta dirmiyar da adadi, ta dirmiyar da iyaka, ta dirmiyar da zamani, ta dirmiyar da kuma makani. Ibadarsa ta fi ƙarfin wato wannan duniyar tamu, kai ta fi ƙarfin hadda lahiran ma duka zai dirmiyar da shi saboda niyyarsa haka take harbawa to haka kuma lada in ka duba as-salatul ahdiya zaka ga wannan magana na shekh din ko eh nabi'atan minhu bi adadi kulli dharratin dharrati dawati al-aqwal wannan ibadar tana mai bubbuga ce da adadin dukkan kwayar zarra ta zatukan kasance kaji kuma mun yi a darasinmu na bayar da insijam na alkaun yake yanda wato tsaruwar halitta a matsayin halitta guda ɗaya ce kawai ita a yanda abin da aka kaɗin guda ɗaya ne to za ka fahimci yayin da ka bauta wa Allah dukkanin halittu kuma za su ansa maka da wannan bauta dukkanin mala'iku إن الله ملائكته يصلون على النبي الذي من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وصلى الله عليه بها وملائكته saboda haka dukkanin halittun Allah za su ansa maka da al'arshi da girmansa za su ansa maka da wannan bauta. Shi yasa za ka ga akwai bautan da in kayi al'arshi zai girgiza mako. Akwai saƙon da mutum iya aikata shi al'arshi ma sai ya girgiza. To haka suke reacting dukkanin halittun da ƙasa da sama da al'arshi da sauransu dai idan mutum ya bauta Allah haka suke reacting a matsayinsu na halittun Allah haka nan kuma idan mutum ya saɓi Allah yanda pollution yake zai gurɓata ko ina to haka saɓin zai game ko ina Allah ya kiyaye mu ولا يستطيع أحد أن يأتي بأفضل منه إلا من هو فوقه في المعرفة وأن إبادة وعارف كامل ذي babu wanda sai ya zo da wanda ya fita sai dai wanda yake sama da shi wa fawqa kulli zai ilmin alim shi yasa ibada yana zama bamban mala mutum gashi wannan wannan zai abu ɗaya amma sai kaga bamban saboda yanayin niyyar da Allah ya sa a zuciyarsu an ce an za a ba wa mutane aljanna da niyyarsu ne za a ba wa ‘yan wuta wuta ma da niyyarsu ne idan da za a dubi ibadan da mutum ya yi a bashi ladansa ai aljanna din zai zama tana da iyaka haka shi ma wanda ya saɓi Allah ai adadin saɓon da ai yana da iyaka don haka kwanakin da zai a wutan zai zama da da iyaka amma yayin da ya niyyar dawwama akan wannan abun da yake yi to shine Allah zai bashi aljanna ta har abada niyyatul mu'mini khairun min amalihi shi ma kafiri wannan bautar da yake yana da niyyar in zai dawwama a duniyan nan ba zai barta ba to zai dawwama har abada da wannan niyyar a cikin wutan jahannama Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu a cikin masu dawwama a cikin aljanna da niyoyin su walamma kanat maratibul kauni ijmalan wato yayin da martabobin kasantuwa suka kasance a dunkule wato ta'ani martabatul basa'id al-kauniyyati akwai martaba ta al-basa'id al-kauniyya zai ƙara bayanin martabobi wa hiya al-jawahiru al-mufradatu as-sabijatu al-mutlaqatu shine wato asalai waɗanda suka zamanto guda ɗaya idan aka ce maka al-jawharu al-fardu kenan ko ana nufin kamar da turanci ko ana kiran shi electron shine aljauharu almufra aljauharu fardu wanda shine asalin komai idan yanzu ka ɗauki kowanne abu sai ka ce abin nan daga menene sai ka ce abin nan an same shi daga kaza ne misali za ka ce in an dafa tuwo sai ka ce wannan tuwon asalinsa daga menene sai ka ce daga gari ne to shi kuma gari daga menene sai ka ce daga masara ne sai mu ce maka masaran kuma ita daga ina ne kaga ita ma tana da asali ko to wannan al-jidra al-ula na ta din shine al-jawharu al-fard wanda shine asalin kowanne to kowanne abu yana da irin wannan daga ƙarshe ana cikewa zuwa ga al-jawharu al-fard wanda shine Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine al-bidra al-ula la badratu hadha al-kawn in kana mursala ko eh ko kuma wannan جوهر لا لا لا أن يسنى بطارفه كما هكا ديكو saboda haka akwai wannan martaba ta aslul usul ko aslul asli na kowanne abu wannan shine martaba martabatul basaiti alkauniyati alkauniyati وهي كو الكونية وهي الجواهر المفردة الساذجة wato asalin abu tsantsansa sakikke bai rataye da komai ba, to akwai wannan martaba. Wa martabatul murakkabati aljamidati fi ra'il ayn sai kuma a zo martaba ta biyu shine martaba ta sandararrun abubuwa amma a gani ido ba sandararru bane kenan thumma martabatun namiyati sai kuma martaba ta abubuwa da suke karuwa kamar tsirai da sauransu thumma martabatul hayawanati eh sai martaba ta dabbobi ghairin natiqati ko ghairin natiqati wanda ba sa ba sa magana hatta al-insan hayawanun natiqun in ka zo a wajen manatika mutanen mantik sai kuma alhayawanat ghairun natika thumma martabatul insani sai a zo kuma martaba ta dan adam thumma martabatul arwahi sai kuma a zo martaba ta rayuka al-latifati zurfafa an-nuraniyati adh-dhulmaniyati adriko eh martaba ثم مرتبة الأرواح اللطيفة النورانية والظلمانية فالمرتبة الأولى شخية مرتبة تفرقه ظهر سلطانها يكون سيا بينا في الذرات المفردة واتو ويزر مفردي بمعنى وند بارك باسوبا البسيطة ماسو سوكي بمعنى وند مركبين بنشين بسيط وهي تسبح الخالقة سوى أن الذرات من أصول سنة واتو kaɗaita Allah, bi zawatiha da zatukansu suna tsarkake Allah, fi alamil kauni wal fasadil kabili da kuma a wato a alam na kasantuwarsu da kuma ɓacinsu wanda yake karɓar lil harakati wa sukuni. Ma'ana a lokacin da za su canja su koma wani abu. Wasaniyatu Maulana yake martaba ta biyu zahara sultanuha wato ƙarfinta ya bayyana fil murakkabati abubuwa da aka hauhawar min zarrataini fama fawqu daga zarra biyu kaga kenan daga jawhar guda biyu wa hiya al-jawahirul kafi wa hiya al-jawahiru kafifu wa latifa shine asalai wanda suke da kauri da marasa kaurin su eh wa salisatu wa salisatu martaba ta uku zahara sultanuha fil nabati wato ƙarfin su ya bayyana a tsirai wal ma'adini albarriyati da kuma ma'adinai na daji na sarari wal bahriyati da kuma na ruwa ala zahril ard a bayan ƙasa wa batiniya ko cikin ƙasa والرابعة مرتبة تهد ظهر سلطانها في عالم الحيوان wato ƙarfinta ya bayyana a duniyar dabbobi al-mushakil lil insan wanda ya kama da dan adam min haythu al-qudratu ta yadda samun iko ala takhayyuli wato tunani wal ikhtiyari da kuma zaɓi da tsab'i da tsabi'a wal gharizati wa hiya al hidayatu al amma shiryarwa ta gamayya dan dabba ma zaka ga tana da wani fahimta amma ba hankali ba eh takhayyul ne wanda ana kiransa al quwwa quwwatul idrak tana iya sanin me bata abinci tana iya sanin inda take tana iya sanin abin da take ci duk waɗannan Allah ya ba su amma ba hankali sunan shi ba ana kiransa at-takhayyul wannan a martaban su wal khamisatu zahara sultan wa fi dawlati an-naw'i al-bashari al-insani karfin karfin ta ya bayyana ne a sarauta ta nau'i na dan adam allazi huwa al-maqsud min nash'ati hadhihi ad-dawa'ir al-kawniyyah wanda shine manufa wato wajen samar da waɗannan wato da'irori na kasantuwa duka هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كو خلق لكم كاجا لكم ولا للتعليل دون كو أكا هلتا بعدين أن أدم بذاك سامو كتنن با بذاك سامو بشيوي با بذاك سامو دواسو با بذاك سامو سمي با بذاك سامو سري با بذاك سامو ruwan sama ba shine ranar da dan adam ya kare a duniyar nan sai kaga Allah ya nade ta haka dan adam ba karamin daraja bane dukkan waɗannan abubuwan da aka zayyano shine manufa da yin su الله أكبر إيه إن الله خلق آدم على إيه صورته أو صورة الرحمن شي كده ألا با كمالا أما باب دب باب متبن ذا كو باب أبن ذاك جاي شي ده كمالا كو واسيكا كو وني أبو سيكا سامي شي ناقص dan adam din ma naqis ne amma gashi Allah ya halice shi a sura ta kamala yana da kudra yana da irada yana da sam'u yana da basaru yana da alkalamu da sauran abubuwa dai ma'anawiye da Allah ya kimsa masa su kuma ya tsaye da shi cak baya tafiya a sunkuye kamar dabba baya tafiya yana jan jiki kamar macijai ko kuma waɗannan masu wannan zawahif masu jan jiki wannan Allah ya sa kansa kuma shi ne a sama kamar yadda saman bakwai kaga al'arshi nan yake to saboda haka Allah ya buɗe kirjin sai aje komai a tsakani to banda dan adam babu wanda Allah ya rakkaba shi wannan ga jijiyoyi ga kasusuwa ga nama ga waye duk Allah ya rakkaba masa tamkar shine duniyar ma duka shine babban duniya aka ce al insanu huwa al alamul akbar aka Sheikh Ibrahim ya fada yace al insanu al alamul akbar shi kuma wannan al alam din tun daga al arshi haka je kasa ina da kiran shi al'alamul asghar eh eh shine wa fi anfusikum akwai ayoyi a cikin dan adam shi kansa wa amma sadisatu martaba ta shida faqad zahara sultanuha fi alamil arwah yace karfin ta ya bayyana a duniya ta wato rayuka almujarradati ulwiyya an-nurani wato dauka kansu masu haske wa sufliya zulmani da kuma na ƙasa wanda suke da duhu مع العلم بأن عالم الأرواح هو الأول تعرض سني عالم الأرواح شيء فرقه هذا سيد الله فارع لك روحك قباني لك جكنا wanda a nan aka ce kowa ya san kowa walbasa wato walbasa'iti huwa sani shi alam na wato aljawahir almufrada shine albasa'it wanda ba rakkaba su ba kenan shine martaba ta biyu wal murakkabati هو الثاني هو الثالث عالم المركبات وان اكا حوحو الدسو اكا سامو جكنا الكثيفة دا اللطيفة شيني نأكو والنوامي هو الرابع واتو ندبو بكم شيني نهو وعالم الحيوان غير الناطق هو الخامس دوني الدبو بي وانا كي نوامي دين بشويني ودا سورا نسو بيديكو نباتو ايه دا معادن دا سورا نسو يشي سوكما هو الخامس والإنسان هو والإنسان كو لازم عالم إضافة كنا والإنسان هو السادس واتو مرتبة تدن أدم واتو دونيسا شيني تشدا وقد حققه الله بكل خصائص المراتب قبله أما شدن أدم منكم ألا كيف أن تشد دكا واتو سفو في مرتبة دكي باينسا إيه وأن مرتبة بيقودا بيرين in ka dubi khasa'is nasu wato an hada su a jikin dan adam ko eh wastaraka ma al hayawanati fil hifz yace yayi tarayya da dabbobi a wajen gani wal khayali da kuma tunani wa tamayyaza anha bil aqli wan nuqti ya bambantu gabarin su dabbobi da hankali da furuci banda dan adam ba wanda Allah ya bawa hankali banda dan adam ba wanda Allah ya bawa magana kaga ko da aku ita ai kwaikwayo ne babga tana yin kwaikwayon magana ne wa bima anna nihayata kulli da'iratin yace da kasancewar tikewa kowace da'ira muttasilatun bi bidayatiha ya sadu da kuma karshenta fa inna hadha al-ka'ina sharaka alam al-mujarradat wato wannan kasantacce shi ne dan adam yayi tarayya da alam na abubuwa da aka tsiraitar da su minar ruhaniyati abubuwa da suke da ruhi nuraniyatun koko nuraniyatan au marijiyatan nariyatan wato waɗanda suka zamanto masu haske ne koko masu hayaƙi in aka ce marijiya nariya yana ɗaukan kamar aljanu da sauransu waljanna khalaqnahu min marijin min nar to kaga wannan ai lahab din shine marriage ko to fi aksari ahkamiha sun yi tarayya da waɗannan da mala'iku da kuma aljanu a yawa daga cikin hukuncinsu wa bidalika istata'a an yahtafida bi sirri bi maratibihi salasi da wannan ne shi dan adam din ya iya kiyaye wato sirri a cikin martabobinsa guda uku مرتبة الحال ومرتبة العلم ومرتبة الحقيقة martabar hali da yake ciki da martabar ilimi da yake da ciki da kuma martabar haƙiƙarsa duk Allah ya ajiye masa sirri kuma yake iya ɗaukar shi zai dawo kenan inni ja'ilu fil ardi wallazi wallazi ja'ala wallazi ja'ala wa ja'alakum mustakhlafina fihi duk da ma a cikin dukiya ne ko eh dan adam shine wanda Allah ya dora shi akan dukkanin halittu eh wa bi suratil awdaha Maulana ya ce da sura da mafi bayyana inna maratibal kauni wato martabobi na kasantuwa idza kunna inna ibaratu idan muka ce su bayani ne an asari kalimatillahi wa asma'i su bayani ne na tasirin kalimomin Allah da kuma sunayen Allah alimna annaha la tatanaha kasantattu ba sa karewa an ce wai sunayen abubuwa ba sa karewa saboda sunayen Allah ba sa karewa. Dalili, kowanne ƙwayan zarra yana ɗauke da wani suna daga cikin sunayen Allah. Shi yasa duk kama da abu yadda ya kama za ka samu akwai bambanci. Saboda sunan da wanda yake ɗauke da shi ba sunan da yake ɗauke da shi. Shi yasa ko al-ismul azam wanda zai aiki a jikin wannan ba shi zai aiki a jikin wannan ba shi zai aiki a jikin wannan ba sai ko saboda bambancin su. Duk sunayen Allah suna da girma ai. Ko? to amma kowa abin da zai aiki a jikinsa al-ismul azam nashi daban ne to kasancewar sunan Allah ba sa karewa abubuwa ba sa karewa eh shi yasa ilimi ba shi da ƙarshe duk mutumin da yace sai ya haddace komai to zai ba wa lokaci zai bata lokacinsa eh abubuwa al-musammayatu ba sa karewa saboda haka al-asma'u ba sa karewa eh ولذلك قصر بعضهم مراده على المراتب المشتركه haka ne wasu suka takaita manufarsu akan martabobi da aka yi tarayya alkhafati bi sharafi buhuri da darajar bayyana fi hadhihi addari a wannan duniya anan zaka fahimci dan adam kenan da tasarrufi wanda yake bayan wannan duniya ma fa inna bi jumlatiha wato waɗannan martabobi a dunkulin ta su sawi tsula kalimatu takwini suna wato daidai da kalma ta kasantarwa madrubatan fi nafsiha abun bugawa a cikin wato rubanyawa a karan kanta a yi multiplying kalmata takwin adadinta shine wa zalika yusawi salasa mi'atin wa wahidin wa sittin min at-tajalliyatin wadudiyyati wannan sai su Sheikh Rabiullah ta'ala anhu ko za mu iya sani ne ne ba eh wa amma ahlul kamal yace ma abota kalima fa yadhkuru ahaduhum al-haqqa zai ambaci ɗayansu zai ambaci Allah bi hasabil asma'i kulliya dukkanin adadin sunayen Allah kaga fa ce ba su da iyaka amma zai ambaci Allah da adadin sunayen duka eh wannan shine in ya zama khalifan Allah kenan eh Allah zai masa tajalli da al-ismul azam din to duk wani sirri da wannan sura ya dauka shine zai haska zuciyarsa shine ya zama inni ja'ilun fil ardi khalifa kenan shine annaba suke zama babu kamar su mujaddidai na kowane zamani za zama babu kamar su ba abin da ba su sani ba su wannan suna ne zai haska su khalas Allah ya gama ba su komai eh wa amma ahlul kamali fa yadhkuru ahaduhum al-haqqa bi hasabi al-asma'i kulliha wa bi hasabi at-tajalliyat allati tas'u kull shay'in ma al-khatarat wal anfas eh kada da wannan yaran wato zai ambaci Allah da adadin sunayen Allah da adadi kuma gurgudan tajalli na wannan sunaye allati tasa'u kullu shay wanda suka yalwaci komai na tartsawa a zuciya da kuma adadi na numfashi Allahu akbar وفي حديث النية أحاديث النية عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إنما الأعمال بالنيات kaga dukkan ayyuka suna tare da niyyarsu wannan shine mahallu shahid wa inna ma likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرة إلى ما هاجر إليه وهذا الحديث أفاد بصريح العبارة وأن حديثي يا فهم تردى بينا لي زنتي أن ذلك ما نوي أن لك ما نويت دع أبن لكينية يا تبت قريكا قليلا كان أو كثيرا محدودا أو غير محدود أبو كدن كو ديواني لإياكا نيكو باشد إياكا فيحصل التضعيف المطلوب wato ruɓanyawa da aka nema ɗin yakan samu kaga gurgudan ƙarfin niyyar zuciya ɗin to yanayin ladanta yanayin ibadarta kuma eh kamar farkon mukaddima da ya faɗa ko ako bautan da zai wuce ƙarfin adadi zai wuce ƙarfin iyaka ko zamani ko guri wallahul musta'an eh ina ga mu tsaya anan ko saboda lokaci ya ɗan ja insha Allah in Allah ya kai mu za mu ci gaba da wannan darasi ko zuwa gobe ma insha Allah mu kammala babi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh